Mita 88.5 da lafiyar zamani Abubakar Sabo ne ya dawo a karo na biyu da batun gurguzun wasu matasa da suka haɗa kansu suka kuma lakabawa kansu suna ko kuma suka samar da wani suna wato so da hawaye suka gabatar da wani taro a ɗakin taro na Bambayya da ke unguwar Maja dangane da abin da ya shafi matasa kuma al'umma da dama daga ciki manyan bakin su ba kamar yadda nake gani fi akasari matasan ne zan haɗa mai taro da wasu daga cikin manyan bakin da suka halarci wannan taro da muka fara da mai magana da yawan rundunar 'yan sandan jihar kano wato sp abdullahi hamza kyawa akwai batu na matasa matasa nan daga cikin al'umma suke sukan fito nan da can to idan sun koma waɗanda suke tare da su ne kamata su aikin mu na jami'an tsaro shine kare lafiya da dukiyoyin al'umma kamar yadda yake a sashe na hudu na dokar aikin 'yan sanda wato police act shekara 2020 haka zalika mafi yawancin waɗanda muke samu da aikata musamman manyan laifuka abin da ya hada da fashi irin fashin waya da ake yi sace-sace ƙorafe-ƙorafe na faɗi za ka ga matasa ne a ciki kusan sama da kashen tamanin na ɗari matasa ne haka zalika kuma sama da kashe casa'in na tamanin ɗin gaba ɗayansu suna ta'amali da miyagun kwayoyi to za ga wannan ba wai abu ne mai daɗi ba a kowane lokaci wato za ka ga ba dare ba rana muna kokari na ganin cewa mun kama irin waɗannan ɓata gari na farko mukan yi amfani da kafafe da dama na ganin cewa mun wayar da kan al'umma musamman su matasa din irin shirye-shirye da kuke bamu a gidajen rediyo gidajen talabishin da kuma kafafe na sadarwa na zamani ganin cewa mun wayar da kan al'umma mun san cewa mafi yawancin su wasu lokutan bayan an kama mutum da laifi mun gurfanar a gaban kotu ba wani wuri zai kuma ba shine wato zai kuma cikin yan uwansa matasan wanda kuma wannan abu biyu ne a daya ko in ce abu uku ne ta yayyuwa in ya koma cikin matasan nan an yi sa da aka yi shi gyaran halin nan halin ya gyaru ta yayyuwa kuma halin bai gyaru ba ya koma gidan jiya ta yayyuwa kuma ya an samu sauki abin amma dai ya ragu to dan mutum ya aikata laifi ya koma cikin al'umma ba abu ne kuma da za a ce wannan ai ko ba za a na mu'amala da shi ba a'a ai dama abu yayi kuma bayan ya gudanar da wannan laifi din an ji an masa hukunci wannan laifin kaga abin ya wuce kenan lokacin da aka muke mu'amala da mutane kowa da wanda ya taba laifi da wanda bai taba laifi ba duk a gurin mu ɗaya ne ko taro zamu komai kowa muke gayyata amma kuma ka sani tunda already kana fa da record a baya in baka aikata wani laifin sai mun kade na baya mu ci dama gashi ka taba yi to alhamdulillah a ja kowa a jiki fatan mu shine kowane lokaci a zauna lafiya a ci gaba da zaman lafiya yau mu aka ce mun fito mu so muke ma a ce mun fito ma ba mu samu kwacin nasara da ba so mu same ta ai ba nasara bane a gun mu wai a ce mun ka mun fito mun kama mutu a ba nasara bane mu nasaran mu shine zaman lafiya in muka fito ba mu samu kowa ba mai laifi sannan kuma ba a yi laifin ba to mu alhamdulillah hannu guda na ji banka ko mu ce wannan matasa da suka da kansu sun yi magana dangane da abin da ya shafi marayu da makamantansu har na ji mutane da dama sun ba da gudunmawa akwai kanikawa akwai masu harkar ciye-ciye sun ce za su ba da gudunmawa ga matasa shin ya am marayu akwai bambanci ne ku a gurin ku ko kuma wata gudunmawa da kuma kuke ba su alhamdulillah rundunar yan sandan jihar Kano a karkashin jagorancin kwamishinan ta CP Sama'ila Shaibu Dukko FSI mu fa zan ba da gudunmawar mu a kwarai kuwa gudunmawa da muke bayarwa da zamu ci gaba da bayarwa ita ce ta tsaro sannan fa a bakin doka ita ba doka ba ruwanta da maraya ko kai maraya ne ko kai ba maraya bane dan na san wasu ba doka da suke kaji an ce in ba kana mahaifi ya rasu kai maraya ne a'a ina ai duk wanda ya girma ai ai akwai doka duk wanda ya je aikata laifi maraya ne ko ba maraya bane ita doka ba ruwanta da kai maraya ne ko ba maraya bane mu aikin in dai kai to za mu gudanar da bincike kuma mu gudanar da a gaban kotu domin kotu ta abin da ya kamata da bambanci kenan da yadda mutane suke mu'amalantar maraya da yadda kuke mu'amalantar su a to ai mu kowa da kowa ɗaya ne kai kuma shi dan sanda ai ai kaga abokin kowa ne kowa namu ne mafi da dama duk wanda kaga wai an ɗauko shi an yi hola da shi ka saurari abin da suke faɗa ba mu taɓa ɗaukar wani mun yi hola da shi wanda bai ce aikata laifi ko binciken ka ga muka tambaye ka in muka tambaye muka ce me kai mutum fa yayi din yace bai ba ma yin hola da shi kuma yawanci abin da muke yi ne muna yi ne fa domin mu wayar da kan al'umma domin kiyayewa gaba yanzu ka dauki misali na Saifullahi din nan wanda daga mata uku da mata suka yi ta zuwa ban fai abin harama ma ke bamu kuma duk ɗaya biyu waɗanda suke sayan wayoyin sata nan duka ne da muka musu muka da muka gurbanar su a gaban kotu har ka nisa akwai wani matashi wanda ya garkuwa da wata yan makaranta wanda ya je bayan ya bata wani abu ya ce ya kashe ta to yanzu irin wannan ka dauki misali a ce duk ku al'umma ban fito muku da duk abin da muke mun nuna muku kun ji daga bakin sa ba to kaga mutum ya je wani gurin ba ka ji ya ce bai ba ma sai a ce ai yan sanda ga yadda suke wasu sukan ce kotu ta take tabbatar da laifi baka ganin mutane za ce kun tabbatar da laifi kun yi daga malam masallaci kafin ajibin ya je kotu in kana bibiyar abin da muke faɗa din zaka ji su da kansu waɗanda aka kama din su suke tabbatarwa duk wanda kaga an sa shi ko yayi magana sai da amincewarsa ba wanda ake tunsasawa sunana Amina Dogarai daga Garanti Radio kuma wannan al'amari da aka kira ni domin a karrama ni da ma ban sani ba shi yasa jawabin na aka ji shi abrakadabra amma all the time da ina addu'ar ubangiji Allah ya sa zalatin na faɗa Allah ya sa albarka a ciki kuma babban abin da muka rasa kamar yadda na faɗa ma na faɗa wa al'umma a wannan guri rashin tarbiyyar nan ita ce jigo ta wajen lalacewar gidajen wajen auratayya tabbas da kamar iyaye maza da mata matasa da aka tara a wannan guri za su ɗabbaka rayuwarsu kamar yadda iyaye da kakanni suka ɗabbaga a baya wallahi ba za mu ringa kuka ba wannan so da hawayen da ake faɗa a wannan gidauniya da ta karrama mu tabbas hakika hawayen nan da zai zama mai daɗi farin ciki yana sa hawaye bakin ciki yana sa hawaye ya kamata a ce na farin cikin ya ya ninka ya ƙara ninkawa bangaren da na fi zaɓa shine bangaren auratayya gyara auratayya programs akalla wajen tara nake yi dukkan wayansu wayanda suka shafi auratayya da gyaran tarbiyya ga matasanmu iya gudunmawar da zan iya barwa kenan a rayuwata saboda ba ni da ko sisi ubangiji Allah ya sa mana albarka a cikin abubuwan da muke yi Allah ya sa auratayya ta gyaru tarbiyya ta gyaru domin mu samu ƴaƴa ingantattu waɗanda za su maye gurbin mu watan wata rana ga misali a- kina magana akan tarbiyya ya kamata mace musamman matan mu da ake aure yanzu matasa su ma'abalanci mazajen su na bada misali idan baka manta ba ya kamata a ce uwa ta zama ta amsa sunanta cewa uwa duk abin da za ta yi wa baban ƴaƴanta akan idan su ya kamata ta nuna musu cewa ita mai koyarwa ce kuma wadda take so a amfana da irin koyarwarta duk abin da za ta yi kamar yadda na baka misali misali yanzu nan ina tsaye kana tsaye abubakar tare muka yi karatu da kai muna met kenan ibin zo ba shekarun mu ɗaya ba amma idan miji da mata ne fa ya kamata ta ta zama tana ƙasa ta arsuna a ƙasa take mijinta yana tsaye a sama amma yanzu ya ake tana tsaye gantsarere yana tsaye gantsarere ba ladabi ba mutuntawa wanda bai kamata a ce ya mace yar Hausa Fulani ta taso da wannan tarbiyyar ba dan ba ta gani a gidansu ba bangaren maza ya shi ya kamata ya yi.
sai ya nuna da ita a lokacin da suke da kyakkyawan lokaci mafi kyawun lokacin da miji zai kadaice da matarsa a wannan lokacin koyarwa ta fi amfani ya nuna mata cewa kamata yake zama uwa ta gari wadda za ta nuna wa 'ya'yanta domin su amfana watan wata rana ko da ba kenan su ma su zama abe badan koyi tunda ai abin da muka taso muka gani kenan muka kuma gada iyaye da kakanni wallahi ban taba ganin babana ya zo ya tsaya babata ta tsaya kai wa ma ba ma tsaya masa durkusa masa miki makwabci wanda i girme mu wallahi ba mu ambatan sunansa daga kawu sai yaya amma yanzu yaya abin yake a cikin gida ka duba gidan da aka kyankyashi yaya aka haife su a gida yaya rayuwa take ita kanta uwar tarbiya take nema shi kansa mahaifin tarbiya yake nema yanzu kuma ga sakataren kungiyar ta su da hawaye zan haɗa mai sauro da shi don jin dalilan da ya sa masu ka gabatar da wannan taro Tuni sunana Awal Faruk Idris Umar Shagari, sakatare na ƙungiyar Sulawa Foundation.
ga wannan kungiya an ce so da hawaye mutane suna sun daɗe suna jin wannan suna ina ma'anar wannan suna ma'anar ai guda ɗaya ce ɗan jarida ka je ka ɗauko soyayyar da take tsakanin annabin Allah annabi Yaƙub da ɗansa annabi Yusuf wannan amsa ta fita gaba ɗaya kuma duk wanda ya zo wannan taro namu da kake ganin mun haɗa shi na san cewa an ba shi gundarin sunan saboda fefa ce guda wajen guda biyar muka yi ta sai muka dunkule ta koma fefa guda ɗaya akwai ma'anar so da hawaye a cikin ta duk wani so da ka sani ana hawaye a cikinsa kuma sannan hawayen ba lalle bane na farin ciki ne ba yana iya zama na farin ciki yana kuma iya zama ta bakin ciki shi wannan taro ina makasudansa To alhamdulillah mu duk shekara muna yin taro wannan kuma taro namu da kake gani shine karo na takwas makasudinsa shine duk shekara muna zuwa ne domin a ƙara mana ƙaimi da ƙwarin gwiwa saboda muna ɗaukar wasu maudu'ai guda uku mu aiwatar da su a cikin shekara ɗaya maudu'in mu ta farko shine za mu ɗebi marayu guda hamsin akwai waɗanda da dama suka ce su zo za a yi wannan tafiya da su abin da ya shafi kayayyaki na sallah za mu zo za mu yi musu yanda na sa shadda shi ma maraya da yake cikin wannan rukuni mutum hamsin wannan shadda zai sa a ƙarshe me kuke so ku cimma muna so mu cimma ni gaskiya kaga kamar a karan kaina ina so naga wannan kungiya tawa ta tafi gaba daya har zuwa na tsofa ƴaƴana ma su karbe ta saboda abin alkhairi na san nake yi na fahimta duk dan kungiyar raka kai yake kenan kamar da kace kungiyar ka a baraka ne yace ba ai ta ne yanzu kamar da ni kake magana ne kace in jagoranci kungiya a matsayina na sakatare saboda farin cikin da nake da tare na sai na ce kungiya ta Allah ya bada sa'a Abakar Sabuwa kan mita 88.5 da la FM Mira Zamani